والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكبر uku ga watan rabi'in ne tsari shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyar a wannan littafi mai albarka umdatul ahkam na babban malami abdul gani ibn abdul wahid aljama'ili al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda aka haifa shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya rasu a shekara ta ɗari biyu da biyu za mu tashi da rasu na shida a cikin kitabu sahara inda malam zai tashi hadisi na sha biyar ko sha shida hadisin anas ɗan malik inda yake cewa an anas bin malik radiyallahu anhu an karɓo daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda أنه قال لن يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya kasance yana shiga makewai ko ban ɗaki kamar yadda wato muka bayani satin da ya gabata mun karanta hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da shi sannan kuma mun biya hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi dan Umar kai tsaye yayi mana magana akan cewa wato ko hadisi Abu Ayyub al-Ansari yayi hali akan cewa mutum ya shiga ban daki ya kalli gaban ko ya bada baya amma hadisi Abdullahi dan Umar kai shi shi kuma yin nuna cewa ya wuka dakin na nasu da wata ya ango Annabi alaihi salatu wasallam ya bawo al-qibla baya to mun ji bayanin bayanin malamai akai cewa da aka hada hadisan guri daya yana nuni akan cewa idan guri da farfili to makaruni ne ka kalli gabas ko ka ba ta baya amma idan buɗe sai ne haramun ne ka kalli gabas ko ka ba ta baya wannan shi ne zancen da ya inganci idan guri da bakai ne idan ka shiga ban ɗaki ko ina ka kalla ba ko in zai yi kar ka kalli gabas ko ka kalla a cikin ka kuma ka ba ta baya amma idan ya zanto mazauninka ba yadda za ka yi sai dai ka kalle ta ko ka ba ta baya to wannan kayi makaruni in bai da bakai ne idan an fito sai a yi istighfari shi ne muka ce gaba ɗaya suka kalli da na kuma su tazo gogirin nasu na gaba ɗaya masallatan a bandakunan Saudiya duka ba inda za ka je ka ga yana kallon alƙibla ko ya ba ta baya ba ba ta yi doka ce ma a sa ban ɗaki ya kalla alƙibla ko ya ba ta baya duka har na san zuru raiba da nake magana akan cewa ba dan wannan ya yake ba amma dai na cikin haraji duka maka da madina ba ban ɗakin da yake kalla alƙibla wajen zama ko ya ba ta baya wannan shi to wannan hadisi na Anas bin Malik shi kuma yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga makewai sai dai wata gaba ita ma wani bawa Allah bayan mun daji yake to idan wajen yin addu'a shiga ban dai idan mutum kuma a fili zai a ina zai addu'a ya zai shi ne ba da yake ce da zarar mutum ya je makewai a fili fili bai kalle shi ne kama ya kama ruwa to da zarar yana tsayawa zai addu'a kafin ya fara tuɗe kayan sa yana tsayawa an fahimta da kyau ko to zai yi addu'a to sai Allah ya taimake shi ya tsare shi daga aljanu maza da mata an ana bin malik radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-qala'a annabi ya kasance yana shiga makiwai fa ahmilu sai in dauko alani wa gulamun nahwi da kuma wato yaro wanda yake mai kwatankwacin shekaru na shi ne na hauyi wanda yake da matashi wanda yake da kwatankwacin shekaru na ai muqaribul lidi sil wanda yake da shekaru irin nawa yake a idawa da bimai shi na ko idawa talka ta ruwa shi ne idawa talka ta ruwa domin abin da suke nufi da idawa shi ne idawun kajiru yusna'u min al-ilmi yuhmalu fihi alma dan karamin wato a madugun ruwa amma wanda aka yi shi da fada ake ɗiban ruwa kamar buta to suna cewa sarka amma da fada to sai ka ko wannan wa ana zakari da sanda kara sanda ko kuma bani yau yawanci suna cewa anaza irin sandar da ba jin sai yake da kofa wanda za a iya kafe shi a kasa mai kofa shi ne anaza ko kuma maji kara ne amma kuma karshensa karfe ne wanda aka baka da karfe ne shi ne a ciki shi ne anaza an ce wannan anaza din najashi sarkin abin da shi ya bawa annabi alaihi salatu wasalam lokacin da wato aka yi wannan hijirar zuwa habasha yaji ya ba annabi alaihi salatu wasalam a matsayin kyauta shine wannan anaza kuma amfani da shi ne mafi yawanci a wannan lokacin suna yawo da shi duk wanda zai tafi makewayi domin a zamanin annabi alaihi salatu wasalam ba a yin banɗaki a gida mu ne yanzu da gayu ya gayu muke har a ɗaki amma su da sai dai a goge waka sai dai kai banɗaki a waje misali sai dai mutum ya tafi ko sai ya kama ruwa ko ya ba haya har mata da maza kuma in za ku iya tunowa bisu na ra'ayi da aka yi mata kaki ai ta gaji tafiya biyan bukata ne sai dai kin tibi mahaifiyar ummu misna take wato ta ita nisna Allah ya wadaran dana nisna ita ce haba umma ya zaki rika wadaran wanda ya je yakin badar tace kiyar zai mana baki ba ki ma san me ake yadawa a gari ba ba ta sani ba tace menene ta ga ya mata labarin duka yace daga lokacin kuma komai ya canja to ba ta ga shi ne kaga ai za ta raka ta ne biyan bukata a daji ba za ban daki a gida kwata kwata mu ne yanzu muka goge yanzu sai a kawo ɗaki cikin ɗaki amma su guda ba za yi dai mutum ya tabo sai ya biya bukata to shi ne yake cewa a wa ana zakar da wannan karat dandan ko kuma baki bayyatan jibil ma suna raka shi domin duk lokacin da annabi zai tabo biyan bukata akan samu wani daga cikin sahabbai ya raka shi ko Abdullahi dan Mas'ud ko wani daga cikin sahabbai wanda ya dauri ya riga dan ya samu falala da yawa da sadaka to bayan tanji din ma sai annabi ya sarkin sa da da ruwa wannan hadisin shi ma ka ga kai tsaye yayi mana karin bayani akan me cewa annabi alaihi salatu wasallam din da buban daki yana tanadar abin da za a tafi ba daidai bane sai mutum ya shiga ban daki ya ta kwalla kira a kamar ruwa ba daidai bane an bayyana da kyau ku dan kun san wasu mazan saboda tsawon sarauta ya san ban dakin ba ruwa ba zai shiga ba wallahi a wani bawa Allah muna wasan da irin wannan matsala yace shi ya ga mulki wajen gidan wani abokin da yake yi yace ruwa ne fa za a sha ruwa ne ruwa ne wato da gidan da yake abokin da amma dai da kira ga wanda ta zo zai ce bi komo ruwan nan gaji a gaban sa ba wai bi komo ruwan nan kaga wannan wato bai ma bai inda aka sa gaba ba bare kuwa dan nan wannan sarautar da yake yi ba na tafiya wacce za ta wuce wallahi sai ta cikin wuce shi za a yi cewa mutane ne uku ne akwai kafu kowa akwai kuma daidai kake da kowa sannan akwai kaga da kowa kafu kowa shi ne saurayin da bai aure ba kuna fara maganar mace ne ki kai zama ai ba sai ita ba ai shi sai mun kaza da kaza to kafu kowa ke daidai kake da kowa kuma wanda ya yi auren sai masa kuma abin ya hakura akai wanda abin da za a yi kuma ya hakuri ya zauna to wannan ya zama didi da kowa ka ga ga kowa wanda akai wa ya kasa hakuri ya saki duk inda daga maza a wannan hukuma ne bare kuwa ko dai na farko ko na biyu ko na in baka yawo dai baka zai daga jabe kana cikin kafa kowa ko dan da fara magana zaka rufe to wannan shi ne a dangane da abin da ya shafi hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadisi na gaba ana bi katadat al-ansari ko al-hadith bin rubi'i bin al-ansari radiyallahu ta'ala anhu an gado da abi katada Allah ya kara masa yadda wanda sunansa na gaskiya al-harith ibn rubi'i harith ibn rubi'i shine sunansa kamar yadda aka saba da Abu Huraira ya kamata a saba da Abu Katada ma da yawa za ka san kana tambaya suna irin waɗannan sai ka ji an san alkunya kawai ba san sunan ba ya zura abu umama talmani a bahiri sai ka ji an yi juru ya sunan abu darda sai a ma juru abu zar likifari ya kamata duk amma ba yi sunayen duk ta abu da yake da alkunya to ka san sunansa kamar yadda ka san sunan Cristiano Ronaldo da kuma Lionel Messi cewa a lokacin da aka haife su to aka ake so ka san sunan sabon annabi da abu wanda yanzu zai gaya ma tun da yake yana kulan kaza ko da aka haife shekara ta kaza ko kuma ya gaya wa Cristiano Ronaldo cewa da yake aka tashi siyan sai san da yana kulan kaza da za a yi shi da aka kai ciniki aka koma kaza ya haddace ciki da wuce yanzu da ya dawo kulan kaza kaza kuma aka iya sani domin ba da aula ka san almajiran annabi alaihi salatu wassalam wuce abu ka da da al-ansari bi ayyi bin al-harith ana gaya mai wannan sunan ibnu baldama at-sulami al-ansari babban mayaki ne kwarai da gaske ya je yakin uhud ya je ya je yakin kandak amma bai je yakin badar ba daga yakin uhud da kandak da duk yakokin da annabi ya yi da shi aka yi abinda zaka shirye kawai bai shi ne yakin badar an gane ko yawa kuma ya shahara da alkunyarsa a zamanin sahabban abu qatada suke kiransa wannan shi ne yana da fadala da yawa kamar yadda muka faɗa a cikin hadisin muslim annabi yana cewa kana khairu fursani na yawma abu qatada yace wanda yake kowa kwarewa a harkar sarauta wanda suka go hawa doki a wajen hawa doki da wato da iya yake akan doki yace abu qatada ya fi kowa wa khairu rijalatina ko rijalatina salama salama bin al-aqwa kuma a mayaka na kasa ya fi kowa kwarewa amma a doki wajen sarrafa doki ba wanda ya kai Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi yana cewa la yamsikanna ahadukum dhakarahu bi yadihi kada sai yanku ya je ba wani ya rika rike al'aurar da hannunsa na dama kada ya haka ai mun biya zakin da yake ko cewa na Aisha tana cewa annabi alaihi salatu wasallam yana yin ma'alil umur bil yadi duk abu da yake madaukaki da dama yake yin sannan tafasiri ha kuma wanda suke makaskanta zai da hagu wannan formula kenan cewa duk wani abu madaukaki shi za iyayen mu muna yara har yanzu kuma iyaye haka suke cewa idan ka zo ka ba abu da hannun hagu sai a san ku kuma bawa yanzu ko babban mutum in za ka ba shi abu ka miƙa masa hagu raini raini na san wata wata wata kirista da dadewa cewa ka ba da abu kirista ce amma irin masu wato tazar na a kiristoci eh da ke ɗan ɗan anglican ne ko wanne ne eh ɗan kon alaiko eh italiya ce da allah ka wata abu da abu ba za ta karɓa ba ba ta karɓa saboda haka wannan shi ne yin abu da yake maɗaukaki a miƙa shi da dama wanda yake kuma makasanci da ya abu da ake sarki da hannun hagu to annabi ya hana rike al'aura da hannun dama وهو يقول لوكacin da mutum yake rawa wala yatarabbasu bil ila kada mutum ya yi numfashi a cikin abin ruwa matukar ruwan kada zaka matukar ruwan kada zaka sha ruwa da shi to kada ka yi wato kada ka hura annabi alaihi salatu wasallam da yake shan ruwa yana shan ruwa ne idan ya sha ya zuke shi sai kuma sha zai shiri sai kuma ta zai shiri da uku ne haka ya kuma sannan yana sha ne yana ne to tsaba kun faɗa ba annabi ya ce kada ku rika jan ruwa kamar yadda raƙuma suke sha kun faɗa ke shi ne kun faɗa da wani ya kafa sai ya gama an gane ko to kuma inda ya fi illa ma abu ɗanɗan abu idan ku ɗan ɗaya ne ka ga wannan numfashin da yake dawowa ka san dai ba oxygen da yake dawowa ba carbon ce ko saboda haka daga ciki monoxide ko dioxide da ya yi ko daya saboda ko ba wanda yake yi je ba ma shi ka san ta yake ne ma an bai da da ku to annabi sun ji ya hana idan mu da dai ko da kofe ka kyan da ku kuma duk wanda yayi wannan in yana bin wannan salan Allah ya kace ga yana ko shi yayin da yake jawo yaji ne yake wala ya da fasir ina kada mutum ya gura ya buza ya numfashi a cikin mazurin ruwan da yayin da yake jawo ولا يتمسع من الخلاء بيده to kaga a wajen ruwaya kuma cewa kada ya goge al'aurarsa yayin da ya gama bayan gida da hannunsa na dama ba a san da dama shi ne wala ya masa kada ya goge ya karfi ke wato daga minan kala'i da yari ko biyari da hannunsa na dama kada ya yi wannan annabi ya hana domin kaga shi ma yana cikin wato abubuwa waɗanda suke masa نعم حديث Abdullahi bin Abbas an karbo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda ko Allah ya kara musu yadda shi da mahaifin radiyallahu anhu duk su biyu Ali ibn Umar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ya wuce ta wajen bi kaburai ta wajen kaburbura guda biyu فقال لا يشهد فقال فيه إنهما لا يعذبان وإن الذين كفروا من الزوبين أنا عذبتهم حسبنا الله ونعم a wata ruwaya cewa ya hadisin Jabir Abu Hurairah ya rawaito Jabir da bai da yawa sun rawaito Abu Dawud Muslim duk sun kawo ruwayoyi da yawa da yin haka wata ruwaya ta nuna mutum ɗaya ne annabi ya gani wata ruwaya ta nuna mutum biyu ne annabi ya ga sabon kawai an jika shi da ruwa sai ce yau kun binne wasu ne sai suka ce shi akwai ruwaya da ta nuna haka cewa kun dawo sai kun binne aka ce shi to sai yake cewa idan ba da yu'azzaba wannan biyun da kuka binne a wajen ruwaya azabtar da su ake wa ma yu'azzaba ni fi kabir ba kuma ana azabtar da su bane wato akan wani babban laifi amma a hadu ba ɗaya daga cikin su fa kana la yastati min al-bawl ya kasance baya karkata daga bawli in ne bawli baya gabawa sai yi ke kawai wa mal akhar ɗayan ku babba kane da kibin nalima shi kuma munafiki ne annabi man ki zuwa yake hada bana to mu dawo kan hadisi Abdullahi bin Abbas yanzu muka zo kan shi ma radiyallahu anhu anhu ma Allah ya kara musu yadda Abdullahi bin Abbas ko shakka babu ana kiran sa Abu Abbas alkunya ake man da mahaifinsa Abu Abbas Abbas ibn Abdul Muttalib babba annabi alaihi salatu wasalam sunan Abdullahi bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hajji ahlul baiti saboda haka ba quraishi ne ba hakimi dan babban annabi alaihi salatu wassalam dan ana ce ma habrul umma kuma hibrul umma malamin al'umma malamin ne wato gangaran wa bahrul ilmi sannan koji ne na ilimi sannan kuma turjuma ne qur'ani idan ake magana tafsirin qur'ani da an saka samun fasara da an kowa gurin juna abbas an gaba to ba Abdullahi da Abbas ina nabi ya bar addu'a addu'a Allahumma faqihu fi dini wa 'allimhu ta'wil Allah ka bayyana da Abdullahi dan Abbas addini kuma ka sanar da shi fassarar Al-Qur'ani shi za duk inda ya fassara akwai mawdu'a mawdu'a ne guda Abbas shi ne tafsirin sa ne shi da ɗaliban sa mujallabi biyar ko shida akwai ne bakwai tafsirin sa ne shi da ɗaliban sa kawai irin su mujahid su sa'id bin jubair su ala su dawud waɗannan matsala dama ta tabi'ai ka je kansu a tafsiri ta kure to daliban da suke ce koyar da an fahimta da kyau ko shi ne Abdullahi ibn Abbas cewa Allah ya fahimta da shi sanin alqur'ani sannan kuma yana cikin abadila ba suna Abdullahi zamanin annabi makka Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abu bin al-As Abdullahi bin Zubair wa'annan sune abadila ba ibn Mas'ud Abdullahi ibn Zubair shine masu kananan shekaru wayannan da lalita ba ba wanda yake kar a cikin har annabi ya war duniya domin shi Abdullahi da Abbas ya rike shekara uku a yi hijira aka yi abin da ya ko saboda haka shekarun sa kanana ne kwarai da shi da lokacin da sai da Umar ya ajiye shi a fada in manyan wato ɗan fada sai suke gani ya za a rika zuwa mutu da yaro sai ce ba ya da da ke da za a kawo shi ba za su ku sani me yasa da ake ba ku ga cewa yaro ne amma da shi da ba yana da kwakwalwa ga kaza ga ka shi ya bi su da tafi wata rana yana zo ya gwada su ya tafi su yana zaune a gurin ga na jiki baya magana sai an sai sai kuma haka ya kamata in kana da ƙananan shekaru ka shiga cikin manya to ka ja ɗan ɗan ka su kuma su zarge mu yau dan kare da ko cikin mu ilimin da Allah ya ba karka ka ji cewa kana da ilimi ka ja ka yi ka zo ki da wazu ka ja baya sai an dai duka sai kai abin da ya kamata sai ce me kuka fahimta da idza ja'a rasulullahi wal fath wa ra'aita an-nas yaquluna fi dinillahi aqwaja fatabbi'u hamda rabbika wa tanjur suka ga bayani su zai bin sabi su Abdurrahman bin Auf kowa yake yana da wato idan na tara ubangiji da ko ba ta maka ake yi yace an da ba ni kai ne ka fahimta da aya yace ni nake tambayar ka ni ce ai gaba ɗaya sura tana bayani ne akan annabi da ba duniya sai sai na umar yace wallahi ni ba haka na fahimta saboda haka tun daga nan kuma sai suka sallama masa cewa wannan ya kamata ya rika zama a wannan majalisi an gane ko to shi ne Abdullahi na Abbas kamar yadda na faɗa yana cikin abadila sannan wato a bai wanda ta fito karara malamai sun gani sannan sahabbai da yawa wani zai ce ya aka yi tara wa'annan ƙananan shekaru kuma yake da hadisai da yawa domin yana cikin mutum bakwai da suka kowa yawa hadisi سبب من الثالث فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار كيف مدر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة كذب عمر وابن عباس تعبير الحديث سو ذاك يا أخي هذا shine mafi yawanci a gidan da za a ce ma musalin sahabi mafi yawanci ya koya ne a gurin da Abdullahi a Zaid bin Sabit da Abu Huraira dan ya rika zuwa duk da shi Ahlul Bait ne baya zuwa ayyukan gidan Annabi ne zai rika zuwa daukar karatu gurin don wata rana Abdul dan Sadi ya mutu ganki a waje an ya fara gidi duk kura ta bude yace yaya haka ba za ka tura su waje ya na yace ai mu haka aka koya mana mu yi wa malamai cewa mun zo bikin mama a kana shi zai yi sai da sai kuma matsala ce ta gado duk cikin sahabbai ba ta bane ya fi kowa sanin gado shi za ta rasa yana ubar ya tafi gidansa yana zuwa ya yi kamar yanzu ne a ce mutum yana mutum yana kan suna ko siya mun kawai ko gwamna ba sanarwa kake da ta ake tura mu ko kana aji ne da jirwa sai iya dubu ma ku ce ma ba sai ake da da an biya mana eh ya ni ya kamata mu haka sai na umar yace domin tambaya ce ne akan gado ya zo yi mata tambaya kan wata mata sai mata tambaya wa ya amsa ya biya yana da hadisin adawul mufrad an fahimta da kyau ko to da haka an kawo shi a wani babi cewa ba abokin bi bukata a san abu shi ya kamata ya yi kana da bukata to ko da za a yi ma kai ma ya kamata ka dauri ka yi sai ka ga wato abin ya fi tafiya daidai to ya tafi ya koyi karatu karkashin sa Abu Huraira da zai da bin Sa'id radiyallahu ta'ala anhu ana yi tattara mafi yawancin ruwa ne domin shi yana yaro annabi ya wuce duniya mafi yawanci wanda yana yaron annabi ya faɗa yake to ya isar da su amma sauran da suka yawa gurin sahabbai iyaye yan kuma abokan mahaifinsa a nan ya koya ya ji ne wato Abdullahi ibn Abbas Allah wanda wajen sarki ya kara masa yadda sannan an tambaye shi ya aka ka tara ilimi yake bi lisani saudi wa qalbin aqul da kan alke da iya tambaya da kuma kokolwa mai yake ba duk wanda yake da wannan dabi'a ne ko za ku ga zai karatu iya tambaya ba wai tambaya mara ma'ana ba dan wani zai ce ya sunan kakar Fir'auna ke za ta yi ma la ya duru wala ya fa amma ba ana da za ka amfana wani baya amfana wanda ita ce tambaya intelligence ce ke amma ya kakar Fir'auna ina ko mun ta shi kansa Fir'auna da ya kama mu ba da Allah ya kawo shi alqur'ani ba sai roke ne to shi ne don ku kana da hankali da iya tambaya da kuma kokolwa ne yake wa an faɗa ka rike Abdullahi da Abbas ya ce da wannan wato ya kare ilimi ya rasu a kai shekara ta 68 bayan hijira an gane ko eh sannan Abdullahi na Abbas karshen rayuwar da ya maka ko da ka bawo lokacin da ya rasu aka tafi kai shi makabarta kamar yadda bai rijal wani sa haula rasul ya kawo da aka je kawai sai aka go wani farin ya ne cikin mai kabarin fari fari kuma ba ga san da ya ba da aka je saka shi cikin kabari kawai sai aka ji wata murya tana ya ayyatu an-nafsul mutma'inna yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ba san waye fada ba ya ce wannan ran da take da tsakiya yarji'i ila rabbiki ko ma zuwa ga ubangiji rabiya ta kina da yarda mardiya a bayyana fadkhuli fi ibadi cikin bayina wani kuɗi da tafi da wucin aljanna ta iya wannan ya ishe Abdullahi da Abbas wane ne wane ne saboda haka yayin da Isa wato sai da da yake sai da yake fatan ne mutuwa din Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda wannan shi ne a kamar yadda malamai suke kawowa shi ne Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda to sai yake cewa kali yake marar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kabrai annabi alaihi salatu wasallam ya zo zuwa ta wajen kaburbura guda biyu fakali sai yake idan ma la yu'azzaba wa'annan mutum biyu azaba a cikin ne ne ba ruke nan an wa annabi wahayi cewa ana asassaju wannan gabar ba wani wanda yake da iko a duniya da zai shiga makabarta yanzu ya nuna kabarin wani ya tsaya ma azaba domin kai ba a bawa annabi ne kai yake da wannan iko domin ya ne masa wahayi yake la yu'azzaba an asassaju su wake kaga ya tabbatar mana karatun mu na la'i da muke gaban da muka tsaya cewa akwai azabar kabari lalle akwai azabar kabari sai faƙare nau ma da wa ma yu'azzaba bi fi kabiri an gane ko wato abin da ake fassara da malamai suke Imam Nawawi a cikin sharhi Muslim al-Minhaj sai ga fassara shi cewa fassara ta farko wa ma yu'azzaba fi kabiri ba su dauke shi wani babban abu ba a yi a wasu wa'annan abubuwan da za a yi musu azaba a kan su ba su fike shi babba ba dan wani yanzu ya tsaya ya zai kafa tsarin da kawai ya bai da wajen sai to yake wani wani jikin ba kamar yadda gari yake faɗa ai ba jikin bane an bai da kyau ku ba wani abu sannan fasara ta biyu ta ce wa ma yu'azzabani fi kabiri ba wai wani al'amari bane wanda yake da wahala bane wannan abu ne da wato mutum ya rika tsayawa tsarin sai kare wani abu ne da wahala bane ba abu ne da wahala bane ba sannan fasara kago wannan fasara imamu nawawi yake kawo yake malamai ita suke amma alqabi ya Allah ya kara masa rahama sai kara da wata fasara cewa wato fasara da uku shine sun san al'amarin babba ne amma ba su dauka yana cikin akbaru kabair ba shine fasara ta uku shine wa bayu azaba ni fi kabir amma yana da kyau fasara ta farko ba su dauke shi wani babban al'amari ba ta biyu ba al'amari bane da wahala bai annan yi manci kada ya dauka magana wani da sai ba al'amari bane da wahala bai kawai ina shikenan yawa sai kowa ya huta wanda kuma ba su dauke shi babban al'amari ba sun san babban ne kai amma ba su dauka girman sa ya kai haka ba to shi ne kasara mutum amma a zu ba ɗaya daga cikin su gane ba makane la yastatiru min al-bawl baya tsaka daga bawl shi ne idan ya fitsari yana zuwa kawai sai kuma wannan baba yana ba da kofar ka je fitsari ka zauna in ka matso shi ba kamar da Yesu Islam yake bada shi ita guda da mutum kamar an tsaci ta dabba in dai dabba tana da nono duk lokacin da ka matso shi to idan ka tsaya kana ka matso fitsari za ka ci daga al'aura ka kuma zai ka fitowa ba haka ake ciki ba kawai da zarar ya gaba ya kare kawai ka miƙe da ka miƙe sai ka rufe amma mutum zai tsaya ko wanda ruwa shi kamar da Muhammad bin Jibul Mantawi ya kawo a cikin akhlaqul musallin yace a gozo da cikin yace ke kai da aure sai wani mun ci ya jira ban dai yana jira fitsari ya kare akwai wanda a bisira suna tafiya zuwa har har kan ake yi a ban dai wanda zai rika hawa yana tafowa ya ta hawa ya tsoko ya har an yi cikin sallah yana ban dai idan jiran sa kake da ba zai ka canja ban dai ba zai fito ba wannan shi kai ya aure an bai da ku akwai wani saurayin biya wanda lilo suke wai dan ne ali bukarin sallallahu alaihi wasallam amma ne da aiki wallahi duk abu wannan mai jawo yake dukke dan kawai da kai fitsari ya kai kawai ka duba ruwa ka kai idan ba mutum yana da wasuwasi musamman matasa wasu ana samun wannan shine wanda ne adam yake faɗa wannan kokon doya aure ba da wutan yake idan mutum ya samu irin wannan matsalar kana jin cewa kamar ya dubo to kawai ka taso kana yin sarki samu ruwa ka cika wannan ka da ka ji yin sai ka cika wannan da dai to shi sai ka kori ke nan amma ba haka ba ke nan sai ka hana ta sallah da wannan shi ba ka yin kawai duk lokacin da kai ji wannan kawai ka dauka fitsarin cika wannan da kai ne amma ba fitsari ba ne da wani akwai da rasa sallah akwai ba Allah da kwanci muka da saura cewa ya jira wanda ya sallah a cikin ya manta domin ko ya fara sai ya kawai kawai ya ji kuma ina ba shi wannan bomu ne gari na wallahi gaba daya cewa duk ran da za ka kana yi ba wani kawai ka wannan da ka ji wannan shi ke nan gari na ita ne an bai da ita ko saboda haka wannan shi ne domin bawali in dai za ka matso shi to zai kamar yadda zai kuka islam ya faɗa to kaga la yasa ibu min al-bawl baya karkakuwa daga bawali shi ne wannan to amma akaru ɗayan kuwa makanin shi ne namima ya kasance yana yawo da annabi mai shi ne shi annabi ne ko ba ma bai yi ba bane yi ba shi ne fito a kasa bi bayan sarau ka faɗa wa mutum abin da baya so a'a shi wannan maganar mutum aka yi baya nan ka je ka gaya ba baya nan sai ka je ka gaya ba kuma maganar da za ta haifar da matsaloli sai ka je ka gaya ba ta wannan shi ake kira annabi annabi yake la yadkhulu jannata nan babu annabi ba zai shiga aljanna ba la yadkhulu jannata kasatu a wata ruwaya ta bukari cewa annabi ba zai shiga aljanna ba domin shi annabi yana kunna musulmi masu yawa zai iya haɗa garuruwa faɗa shi dama da imamu shamsuddin zahabi ya kawo a cikin alkabair guda da wani ke kawo sai kawo shi ma ɗaya da shi hadda annabi mai ya ba da labarin dogo yake ɗaya da shi illar annabi zai iya haɗa garuruwa ko kabila ne mana sai kawo labarin wani bawa bawa ne shi ka ga a lokacin za a ce da jaki ko bawa sai an baza sai an faɗa aiki kamar yadda yake a shari'a dama za ka ce abu in je musamman saka in mutum ya zo biyar sai ka gaya mai cewa to ba ta rike tayi ba wai ka rike ya ce ba ma ta rike tayi ne ya aka bi zai dawo ba rijiyo domin kun yi wato khiyaru sharri zafi na ne karami cewa ba ta yi ta yi kaka da abin da ita ni na yi da aka ni na zo a ba ku bai kaza kaza to in ya je ya dawo akan wannan matsalar ya da ita ba za ta ba ba to haka ce za a daina jaki sai an faɗa yi wanda cewa wannan jaki ba na kuturu ne za ka iya domin yana da matsala shi jaki kuturu in sauri kake ba za ki ba duk inda ya ga mutane sai ya tsaya domin ya saba bara ke shi da biya ta kenan duk inda ya ga mutane sai ya tsaya to ka ga ko kake a samu mai aiki mai sauri ba za ka je na kuturu ba to sai sun gaya ma ai da cewa wannan jakin ka gane in ka ji haka ka da shi ba za ka karba ba an gane ko to haka bawa in ka zo ziyara a ce ma to shi matsalarsa akwai aiki amma mu da biki wani ya zai biyan bawa aka gaya wa yake ba ku dan ba ku ba ku ya ce yi haka bawa ya yi lafar da ya yi mutu sai da ya dace a gida ya saba kawai shi abin ya motsa gaba ɗaya shi mai gida ya ba manta sai dai ce mata gidan za a ƙara mata kishiya ita na ji mai gidan jira ta gama ya jari cewa na jira magana zai ƙara aure kuma kaga ita wacce din da yarda ta ke magana aure ranka zai bai a aji ta ake cewa ba a yi ban mace ta tsallake sarki ciki uku na farko sai an ban mata yaya ko an fita an bari ko an mutu ta rike ta lafiya lau kamar ɗayanta sannan ta cikin ta take cikin ta na biyu sai da gidan da yana da dukiya ya talauce ta zauna da shi duk da talauce na biyu kenan na uku sai an zo ƙara aure ba wai ba ta damu ba a ba ke rashin mutunci ba eh ba wai ba ta damuwa dole ta damu domin yanzu sai yaron za a koma yi daga personal group pro ba ta yi dole ta damu amma ba ke rashin mutunci ba ana gaya mata wannan hankali ya daga yake kirki da mu na san mabuta ne mabuta ta ce akwai wani malami da zai baki lakani in kika karba ba zai ba zai kara ba wannan ke jira ya za a yi ki bari jin tambayi yace ba wani ma da ke ji ya kare da yanzu ne ya ce ki yanko gaji gemun sa ki kawai kana ake so a cikin gaji gemun sa a kilo a baki kace an gaba in dai akan bukatar ta ne ba ta tsoro ba ta tsoro yadda ra tsoron ta ce to akan ma amma akan bukatar ta za ta ce aran gaba da miki ina gaya ma eh ga ga gurbin gida yace gaskiya yadda kake so ta damu ba zan bari a cutar da kai ba na ji ajiya tana magana za a yanka ka lafi to da aka yi gaba gaba kaga ai bacci ba zai zo ba kaji za a yanka ka sai dai kwanta sai bakare ne sai baccin zo tana zuwa ita kuma ta dauka ya bacci ta zo tana zuwa tana miƙo hannu sai ya hannu yana riƙe hannu sai ya miƙe sai albarkacin hannunta ko makamu hannunta sai saka mata yana saka mata sai ta faɗi in san ta mutu sai zane sai ya gaya wa ɗan uwan uwansa ya kai to da hikimar da ya kirawo shi sai to ya zo yana zuwa da ya ce tsarar da zai shigo to kaga ya gani sai ki zarrafa ma kawai ba haka rani mu kunne ta da shi aka haka rani aka kunne ta sai je ga ya ɗan uwan da cewa ai kike ne kuma zo zan nuna mu inda ya wuce wannan da ya zo wanda ta gani shi ma duk ta gani to sai ki ba ta abu a tsakanin kabila biyu a karke tsakanin saboda illawa amma din mutane da nabi saboda illar annabi to annabi ne shi ka in kana so ka zauna lafiya da annabi ne ko yawa ce man nan malaka nan ma alaika wanda ka dace yana gawa sai gurin mutane wajen naka ne dauka ya bature ma cewa he will tell you about me he also tell you about you haka ne ibn ali wanda ruwa ce shi wanda ya ce ka kai kaza da kaza sai kai kuma me kake sai ya ce zai da yawa da jini ko kuma mai gaji daga cikin magabata wani da wani ya zo yake da shi ya ce kaza sai ya ce zo mu je gidansa sai ya ce ya ce Allah ya yi muna zuwa ya ce koyi mai jini kai ya kuma zuwa ba to da haka wayannan su ne hanyoyin da za a magance annabi to kun ji illar annabi ai ya ga sai ya azaba a kabari domin kullum rigima ce da fitina a cikin mutane akwai da kyau ko yawwa wannan shi ne kuma ba da suka ce kun san me yake da mutum ya zama annabi da munafiki abu biyu abu biyu na farko shi ne wato tsoro da kwaɗayi suke da mutum amma wanda bai da wani za mu ga bai da tsoro duk inda gaskiya take je faɗa in dai ba kai da kwaɗayi to za ka ba a to ba za a bi hannun ka ba dole sai ya ba gaskiya ba za ka tsoro da kuɗi sai ka ci da su za ka faɗi gaskiya kuma ba za ka zama munafiki ba inda ka zo za ka faɗi ta to wannan shi to kaga makane shi din da ba ba ka da jaridar da ya na ba da izra da wata da tsoro wani dai shi ne jaridar da wata tantaniya ta dai jarida sai ya zo tara da wata tsanya ba ta ka hali sai sai Allah ya raba ta gida biyu wata zai da zai zo sai tsaga gida biyu fakara da fi kulli qabri wahidata a wannan kaburburan sai ya ta kowane kabari sai ya samu guda daya a wajen ruwaya ta aka wani wajen ruwaya daban wani kabari ne guda daya ga haka sai ya turo tsaga shi ta ke wajen kai sai ya kafa saboda haka bakari ya rasu da ka kace ya wai kin Allah lima ba Allah haka sai ka kai haka domin a cikin magani ne hikimar yin haka ya mai kin Allah قال به لعله يخفف عنهما وتكيل Allah ya sauƙaƙa musu azabar da yake musu ba lan yayi ba samu tsar wannan dandinan ba su buɗe ba domin ɗanye ne shi ne kafa shi da imamu su yi shi a bayyana sa yace an sa musu wannan ne saboda wannan dangin yana tasbihi wa wa in dai illa indahu wa mu wa ayatu al-arama illa yasbihu bi amri cewa babu wani abu ba sai yana wato tasbihi da gode wa Allah madau ba wani abu ba sai yana tasbihi da wanda ya dogara su kuma sauran malamai suka ce a'a kamar idan ka duba shirin fatawul bayani dogon shirin da yayi a ciki cewa har yanzu a yanzu annabi ana mai wahayi ba ka da ikon mutum ya mutu babana ya mutu to ka kiro zangan ya ka jira ba idan ka jira ba zan tare da ni waye ga ma azaba a cikin kai yanzu ko ba haka wani ni yanzu zan ji kan jira ba ba na ji waye ga ma azaba a shi da malamai suka ce fatan ne malamai suka ce wannan in dai ba wa'ayi ba ba yadda domin bayan annabi ya bar duniya ba taba jin sai na Abubakar ya shigo gani ya kira wani ba domin duk sun fahimci cewa ne wa'ayi aka yi wa annabi ba taba jin sai na Umar ya shigo gani ko sanda ya jira wani ba ba a taba jin gaba ɗaya magabata wani ya shigo sanda ya jira wani ba shi da jumhurin malamai suka taba akan cewa bai halatta wani ya shigo ya ce ba shi ne kira ba ta azaba alman azaba ba ke akwai da rike ko to da ka ga wani ya fahimci haka in ya ga kai shi ne hukun ka burge shi ne ka mata masa rai domin ka ga masa sai cewa yanzu ba ba na alman azaba to kuma dan annabi ke so yayi kai wa ya baka ke ta wannan maganganun ba din ba da shi duba shi to sai abin da yake gudu farabu da ya aka zantara ka wannan mahaifi na ko yaya na ko dana ka nema ban gafara babban ce to babban kauna a gurin wanda ya mutu da ba kan da mutu da lokacin da ya mutu akan gawar da kafi ya ubangiji wani dan wani in ne ne ji Allah in ne ne idan kuma mai aiki alkhairi ne Allah ba ka sarki ka ka maza kaddar su ne shi da nake ga ya wani ba Allah muna da kauna nace kai abota da wanda in suka jira su wanka za su aje aiki ne ne su zo su ba Allah kaddar su ne a kowace in yaji mutuwa ka zai ce ko ba komai in ka tashi da ni da iya ko ba haka ba yau kai abota da waɗanda suka ji mutuwa ka ko mai aiki za su ne su zo kan gawo ka ciwo Allah ba jiya a cikin soyayya ya ubangiji wa da dan wani bawon ka ne idan ne ne ne Allah ya lullube ne ba idan ne alkai ne Allah ka karkai kai maka wannan shi ne kauda abai da aljan kauda ne amma ba wai bayan ya mutu kai ka samu da abu jira ba a cikin kabari ba ba dai ne sannan guri na biyu bayan an rufe shi ana fara rufe shi yi wa Allah ma jiya اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وثبته عند سؤاله munkari wa nake ko kai kamar yadda Allahumma sallitu bisa su'ali munkari wa nake Allah tabbata ne ka bai haka ce sai mun ci 40 akan gawa domin ana da rai ya mun ci 40 din nan Allah ya da malaiku sun kawai ba tambayoyi don da aka yi gurgurdan yadda za a bi sai kira kuni a fili iya wannan gurgurdan ke tsayawa kan gawa sai Allah ma biya Allah ka ba su iko يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت fil hayati dunya wa fil akhirah saboda haka in Allah ya tabbatar da mutum to shi kenan duk tambayoyin da aka yi ba sai ya amsa amma ku sani cewa ba wanda ake wakilta dictated ko ya amsa wanda za a zo a ce to ya ya Abdullahi da da akal malakani fa ku fa kullahu ba kaza wa kaza ababana ya kai ba Allah idan malaiku bi suka zo ya ba ake yanzu kace musu kaza wai ya ba irin karatun da ne rubutu suke koyawa mata a gida irin da ne saboda haka a ne a yi baki a gurin Allah Allah tabbatar da shi to wannan shi ne gurare biyun nan karshen soyayya kenan mutum ya tsaya kan gawar ke nima ba gafara sannan kuma ya je kan kabarinsa wallahi baka da masoyi gaba da wannan babu ya gode ya kawo shinkafa kawai gidan ka ne ba addu'a ba ya bi ya bi an gane ko to da haka wayannan su ne guraren da ya kamata a kiyaye cewa mutum baya so Allah madaukakin sarki wato ya jagade shi da da azaba kabari ko shin ka ba ku azaba kabari gaskiya ne gaskiya ne annabi alaihi salatu wasallam yace ba dan kar wato ku daina kunne mamata ba da na roki Allah ya nuna muku yaya ake mutum a kabari haka annabi yace amma aka nuna muku ake muku kace bi ko shin ka ba ku wallahi kowa ba zai yi dan uwan da makabarta ba ba za a kai shi ba da an buɗe an gani ake yi a kawai kowa ba ya ko ɗan uwan da ya mutu sai ya gani da yiwuwa ba mutum da aka yi duk da cewa ga ko ba a kai shi ba ai gurin da aka bar mutum zai zama makabar yanzu da kura ta cinye ko ya mutu a ruwa ai nan ne kabarin sun ba a ba da ruku an bara ruku nan ne kabarin ko an kai shi ko ba a kai ba ko wanda ya yi cinye ba a ma kai shi ba wannan gurin shi ne kabarin saboda kaga wannan lallai shi ne abin da yake sa mutum ya bada cikin wannan matsala sai annabi yake malam yayi bata ketan yana da rufe temporary sai annabi yake mutukar ba su goce ba da ne ba musu ke dole zuwa lokacin da ganyen ya goce daga lokacin da ganyen ya goce kuma shike da sun ce duk shike dan yana bucewa kuma an gaba to ba kai kai ma yanzu idan ka zo ka ciro ganye ka jira sai kuma zuwa yanzu kenan sai ya ce ba zuwa yanzu saboda ko jinka babu wannan matsala ko kuma maganar da manyan malamai suka kawo ita ta bukwari cewa bakane da filin nalima a malamai ba ta kai mutukar ba su bushe ba kamata ya abin kada wanda ya shiru da ya zura wani mutukar ba ga ya bar aka yi ma ne musu azaba ba na to kaga wannan hadisin kai tsaye yana mana nuni akan abubuwa da yawa abu na farko shine da wato za mu kalla shi ne hadisin yana nuni akan cewa lallai azabar kabari za a yi shi akan ruhi da kuma jiki san san wato da yadda da azaba kabari ba karatun mu da lahi da muke yi daidai ayar annabi ya mana zuwa alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'aun ashadda al'azab hali jama'a azaba ce da ake ana magana akan cewa za a rika bujirowa fir'auna da shi da yake wagarsa azaba ta bari yamma ta dai yamma wa yawma taqumu sa'a wannan kan azabar cikin kabari kenan rana al-kiyama kuma za a ce alifilu ala fir'aun fir'auna da yake wanda ta gaba ɗaya za ta shiga a kenta da azaba azaba mafi tsanani sai ba da gaske ce to wannan tana nuna lallai akwai azabar kabari yana nuna akwai azabar kabari mu abubuwan da sun kare da kwata kwata da babu da hawu ya kawo a wata gaba to azabar kabari gaskiya ne kuma da ba ne da zai kula yana neman tsayi da gare da cewa na mu yi a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman tsayi a gare ka daga azabar qabr saboda haka wannan ya nuna mana akwai da'i wa ruhi ya kuma ai wa gangaji ya abin da zai nuna ba haka iya baccin ka da kake yi kawai wani za ka ga yana bacci sai ka ji ya ruhi wani wanda biyo da aka yi an fahimta ko kuma ya zama kawai gwamna ko ba haka bane ko yana barci ya duk bai da barci ya ce in ko duk wannan abu ne misali kaga duk mafarki ne to duk da kai da wannan duk zaka wata kai da akwai azaba kuma domin wata rayuwa ce kamar da karatun mu na gobe za mu ji maraloli biyar da mutum ke fada gaba ɗaya har zuwa ta kiyama an fahimta da kyau to akwai wannan da ya kamata lalle ne kiyaye an fahimta da kyau cewa azabar kabari gaskiya ce ya kuma yi daga kafiri kamar yadda za a yi daga musulmi domin ga shi an gaya mana za a yi wa Fir'auna. Duk wanda ya karya da wannan kuma ko shakka babu ya karya da hadisai wanda suke mutawatirai wanda suke ingantattu akwai su da yawa kamar yadda malamai suka kawo. Sannan a cewa hadisin yana rabi ga murji'a. Murji'a da suke kayyada wato cewa wai la ya zo ba da imani tambu in dai kai imani ba wani zunubi da zaka yi duk zunubin da zaka yi Allah ba zai kalle shi ba duk girman sa in dai kan da kai kalmar shahada a gurin mutum duk abin da zaka yi wa Allah ka ci gudu in dai da wannan nan kalmar shahada sai kuma kawadin sabanin su kuma duk da zama kike cewa su kuma in dai kan jini ko da yake ko ka tuba Allah ba zai karba su duk a ciki a gurin kawadin jiran da kai karya zaka shiga wuta har abada babu da ko ka tuba Allah ba zai karba ba ne da ilimi su kuma suka ɗauko aya ta ce wa wanda ake lawar su da wuce da zai wula kari da fiha shi ne dare duk wanda ya saba Allah da wannan san sai ƙarya sau ɗaya abun mamaki ba ma ƙarya ba su kuma kashe mutane har manyan bayan Allah su rika kashewa ba kawari ne da su je sun kashe mutane amma wai aka dawo su ke tambayar hukuncin jinin sauri bai hukuncin jinin bayan da jinin mutane da a cikin su bai tambaya ba duk da kai da amma sai tambaya ne su su ji sauro shi ne suka ce wato duk wanda duk matar da take al'ada amma ce sallah ba ta saba wa Allah su a gurin su ko kina al'ada da kike sallah a ruwiya ce a rurai to kaga zabani kenan hadisin nan da muka ji yanzu rabi ne ka burja cewa ko da kana da imani to za a iya samun imaninka ya yi wa yanku sako yana da imani ya kasa ya rodin da kamar yadda ba shi yake sannan aiki alkhairi yana sa imani ya haɓaka mun yadda da wannan an mutu rashi a wannan an gane ko sannan abu na gaba shi ne lalle abin da yake janyo azabar kabari mun ji akwai rashin tsarkakuwa da gaba wani mun biya a wannan hadisi kamar yadda ya tabbata wato hadisi Abu Hurairah annabi yana cewa aksaru azabil qabri min al-maut mafi yawancin azabar kabari zai faru ne saboda sanne da zarfiyar mutane sannan abu na biyar shi ne rashin tsarkakuwa daga najasa yana cikin manya-manyan zunubi mun ji wannan sannan Allah yi manci tsakanin mutane ko shakka babu yana cikin manyan zunubi domin Allah ya zarga alqur'ani annabi ba ya zarga a cikin hadisi amma zai fashari ke nabi sannan abu na gaba shi ne baya halatta mutum ya rika karanta ya rika ganin laifin kankani ba wai laifin za ka kalla ba girman wanda za ka saba wa za ka kalla shi ne Allah masa hukunci shi ya mutum sarautu baya baya yi laifi saboda yana kai girma Allah mana sannan malamai sun ƙara kawo cewa lallai fitsarin ɗan adam na jasa ne dalilin wannan domin da abun wannan kabila duk wanda su dai ya dauke cikin ta ya yi gurin abun ne su dai kaga za a dina daukar yara ke an bi ko ba yaro kaga mu wayanda mu cewa yaro ne karami kaza in mace ce kaza in namiji ne kaza amma su a nan lokacin da ya taba ma ku shi kai shi duk ba duk gurin shi kai shi a ga mu yanzu mun da baramar annabi alaihi salatu wassalam sannan wajibi ne a kauda najasa duk kankan da dande ta yi sannan abu na gaba shi ne hadisi ya yi rubuce akan haramcin cutar da musulmi ta kowace irin hanya ta kowace hanya sannan abu na gaba shi ne fa'ida ta gaba wajibi ne a cikin ce al'aura wajibi ne sannan ya halatta a yi bayani akan azabar kabari don wata maslaha a kawo bayani a bayani akan azabar kabari sannan abu na gaba shi ne irin yadda annabi yake tausayin al'ummarsa hatta a ga abin da ya shafi sabo na faɗa kwanaki cewa bai sabo ba shi ne masa ake ba tausaya ba dan za ga wani wani ya fara sabo sai a koma shi ne a'a tausayin sa ake ko kuma a ta dariya a ta murna ai wani ai kaza a'a tausaya ba ya kamata a yi cewa in yau ta a wannan yanayi ba zai haɗu da Allah ta halin halin ba sannan abu na ƙarshe irin yadda sahabbai suke da kwaɗayi wajen sanin hikimar abin da duk annabi ya aikata kaga ba su shiru ba da annabi ya shiru sai ya daka sai ya ce ya rasulullahi ne hikima sai muku da yayi cewa hikima saboda la'allahu ba wato la'allahu ba su mafafu wato anhu ba malam ne mata wata kila za a ɗaukaka musu mutsar da buɗe wannan akwai fa'idodi da yawa da ba da yadda kawo da kare da wannan hadisi ina ga lokacin da ake magana ya ce abubuwan da muka faɗa daidai Allah muka fi sarki da babu ladarsa wanda muka fi kira Allah ya je mun sati ne zuwa sai mu shiga babu suwa muna roƙon Allah da sunan yanke da wa da sunan kuma ka samu su mara da lafiya Allah ka ba ta lafiya ku da ku lafiya Allah ka yi da lafiya mu Allah ka ba mu suwa ga mun nagari muna roƙon Allah da sunan yanke da wa da sunan kuma ka ka kasar mu Allah ka zo mun da lafiya a cikin yanke da matsala da zaki hankali Allah ka mai da shi kawo ka muna roƙon Allah da sunan yanke da wa da sunan kuma ka waɗanda suka za mu yin gaskiya cikin malaman mu da iyayen Allah da san su da zafara masu rai kuma Allah ka fara musu lafiya da tsawon kwana muna da Allah da sunayen da jawawa masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su dan da suka ga aure a gaba da wannan aure ta ko a gaba Allah ka shiga daga muna da Allah da sunayen da jawawa da kuma da ɗaukaka Allah ka shirya mata dan mu a tura ta a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ربك رب العزه